إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأكي ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم رسالوا أولا يمتي نلا هدي درن لتني درن أكو قوة صفر هجر النبي صلى الله عليه وسلم لقى مكة ذوى مدينة ألف دريه أولى أربعين دبيو وتتدري دا أشرين قوة ترى shekarar ashirin miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin Mu'ad ibn Jabal da ke nan kan fasa minaka a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin al-irshad ila sahih al-i'tiqad war-radd ala ahli ash-shirk wal-ilhad wallafar fadilatu al-allama Salih ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى wannan shine darasin mu na 76 daga cikin yariyar karatun wannan littafi a gabanin mu ci gaba da karatu kamar yadda muka sani a yau Allah subhanahu wataala ya wa ɗaya daga cikin iyaye na wannan ƙasa namu rasuwa ko shine nan mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris allah ya gafarta mishi kuma sa'in zazzau ko allah ta'ala ya yafe mishi sa'in zazzau shi ma ya rasu ko allah ta'ala ya ji kansu ya yafe musu ya gafarta musu mu kuma da muka rage a duniya allah ya ba mu ikon aikata kyawawan ayyuka waɗanda za su zamto sanadiyyar samun tsira a gare mu duniya da lahira babu shakka wa'azi ne wannan mai girma kwarai da gaske alƙawarin Allah ne likulli shay'in idza ma tamma nuqsan fala yugharru bi tibil 'ayshi insan hiya al-umur kama shahadtaha duwal man sarrahu zamanun sa'atu azman alƙawarin Allah ne babu wani abu wanda ke tabbata haka ne ko haka wani malami ya faɗa fa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin da yawa cikin masu lafiya za ga sun mutu ba tare da wani ciwo ba wa kan min saqiq mumin saqimin asha hinun min ad-dahri yaso nawa ake samun mare lafiya shi kuma ya shekaru masu yawa da rashin lafiyar nashi kuma yana raye sai malam yace to ka sani walau ishta alfan thumma alfain ba'daha da zaka rayu shekara dubu bayanta a ƙara shekara dubu falabudda min yaumin tasiru ilal qabr babu makawa sai an yi wani yini da zaka koma cikin kabari Allah subhanahu wataala ya tsare mana imanin mu Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa ya Allah muna roƙonka idan ka tashi bayar da jagorancin na wannan sarauta Allah ka baiwa wanda zai zama alkhairi ga al'umma ka baiwa wanda zai wa addinin musulunci da musulunci hidima ka ba mu wanda zai zama mai tausayi da jin kai wanda zai kawo mana ci gaba game da al'amarin addininmu da kuma duniyarmu Allah ta'ala ka baiwa iyalansu kuma su kuma haƙuri darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan ashirkul asghar anan muke ko mun yi karatu akan na farko shine alhalifu bi ghairillah yin rantsuwa da wani Allah wanda mun karkare bayani game da ainihin wato wannan hadisi kamar yadda aka ainihin wato rawaito ina nufin kamar yadda malamai ya kawo mana thaniyan sai na biyu malam yace ash-shirku fil alfaz shirka cikin furici da maganganu na yau da gobe da muke a tsakankaninmu nan ma shirka tana iya shiga jama'a wanda ya kamata kuma ɗan adam ya zamto yana da kulawa da yin tunani game da dukkanin wani abu da ka iya kai mutum zuwa ga faɗawa shirka da Allah subhanahu wa ta'ala mun yi magana a baya cewa kada mutum ya ji an cewai shirka ƙarama ya ga to ai ba komai bace mun yi bayanin cewa ai tana da sabani tsakaninta da ma ma'asiya ita kabira ce daga cikin kaba'irul dhunub Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanu akwai malam malam Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala ya rubuta wani littafi mai matuƙar muhimmanci musamman ga ɗaliban ilimi ya rubuta wani littafi mai suna mu'jamul manahil lafziyya mu'jamu manahil lafziyya ma'ana wani kamus da zai tattaro mana dukkanin wasu lafuzza da muke amfani da su na yau da gobe wanda a shari'a musulunci an hana a dinga yi ina fata an gane hatta irin yadda muke a wajen karatu ila za ku ji abin barakaikai ko ban barakai idan za ka yi tambaya a wurin malami aka ba a cewa assalamu alaikum kuskure ne ba daidai ba ne sai dai ka ɗaga hannu ka ce ina da tambaya ba ma ka ce assalamu alaikum ba don ta'arrudin ya sallama kuma kuna zaune a wuri guda ne ba wani abu da ya tsakaninku da har za ka buƙaci kai sallama ita sallama ba ana yin ta don tambihi ba ne sai dai ka daga hannu da ka daga hannu ai za baka dama kai ne shi za idan kuka fahimce ni da kyau in za a yi tambaya ka ce malam assalamu alaikum sun ce na'am bana cewa alaikum assalam saboda na san cewa yin wannan abin ba daidai bane amma gaba za ta zo ta ran a cikin karatu ba mahallin shi bane a wayi lokaci musamman a ce kawai ai magana akan wannan kawai dan tara iya ce o kaji dan iya yi ni ban taba jin wani ya hana ba to dan baka ji ba sai shi zama ba ilimi ba koko dan baka taba ji ba baya nuna cewa wannan abu ba ilimi bane ya kamata mu gane wannan Allah ya ba mu kan gyarawa saboda haka in muna yi muka ji wasu kuma suna yi to sai mu nabbaha su mi musu ainihin wato tambihi game da wannan abin da suke yi ba daidai bane an gane wannan malam yace wa min ash-shirki al-asghari yana daga cikin shirka ƙarama ashirku fil alfazi shirka da ake yi a wajen lafazi a wajen furci mislu qawli kamar fadin ma sha Allah wa shi'ta Allah ya so kai ma ka so Allah ya so kuma kai ma ka so wannan menene shirka ne tofa zuciyar wani ta motsa kenan ko bata motsa ba Allah ya samu dace faqad rawa al-imam ahmad wan nisa'i wan nasa'i an qutayla imam ahmad da shida imam an-nasa'i sun rawaitu hadisi daga qutayla Allah ya kara mishi yadda yace anna yahudiyan ata annabiyya sallallahu alaihi wa sallama wani ba yahudi yazo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala sai yace innakum tushrikun ce lalle ku kuna yin shirka lalle ku kuna yin shirka taquluna kuna cewa ma sha Allahu wa shi'ta kuna cewa Allah ya so kuma kai ma ka so ba yahudi fa yace wannan shirka ce wa taquluna kuma kuna cewa wal ka'bati ina rantsuwa da ɗakin ka'aba duk kuna faɗa kuma wannan abin da kuke faɗa ɗin shirka ne da Allah subhanahu wa ta'ala فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم سيمن ظن الله صلى الله عليه وسلم يؤمر جيسو شوى مني إذا أرادوا أن يحلفوا إذن سنا سو ما سيرا سواني أن يقولوا إن سنتاج سشي ورب الكعبة إنا رنقوا دأبنج الكعبة wa an ya ƙulu in sun tashi za su yi magana su ce ma sha Allahu sun mashita Allah ya so sannan kuma kai ma ka so yanzu mun gane karatu? tsayi wannan yana daga cikin ainihin wato shirya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma manzon Allah bai kalli wannan bai yahudin ya ce kai mu za ka koyawa addinin mu manzon Allah ya haka yawwa ashe ita gaskiya ana iya amsatta a wajen wanda yake mutumin kirki da mutumin banza ba a lura da wani mutum banza ne inda gaskiya ya faɗa sai a ɗauka a aiki da ita an gane wannan kai abu na farko za mu koya a wannan hadisin kenan sannan na biyu wannan ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yarda cewa wannan maganar da ake faɗa shirka ne dan bai ce ba shirka bane an gane wannan shine yayin da za ku yi magana ku ce ma sha Allahu thumma shi'ta Allah ya so sannan kuma kai ma ka so kaga akwai wani nau'i na mene rabewa tsakani amma Allah ya Allah ya so da kai mana kai tsaye ka gwama mashi'ar Allah da mashi'ar wani daga cikin wane halittun Allah subhanahu wata'ala an gane wannan babu wani jinkiri a tsakani kuma haka nan za ka ce na rinke da ɗakin ka'aba ba a yi shi ma shirka ne ba yahude ya gano cewa yin wannan shirka ne domin yin rantsuwa da wani Allah ba musulunci ba ne an gane wannan shi ya sa sai ce kuna ma cewa wal ka'abati ina rantsuwa da ka'aba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su cewa idza aradu an yahdithu idan suna son su yi rantsuwa daga wannan lokacin su ce mene su ce ma sha Allahu thumma shi'ta sannan su ce wa rabbil ka'aba manzo Allah yana wannan rantsuwan yakan ce wa rabbil ka'aba ina rantsuwa da ubangijin da ya halicci dakin ka'aba an gane wannan ubangijin dakin ka'aba shi yasa wani lokaci a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana nana Aisha yana gane tana fushi da shi kun san fada tsakanin miji da mata wani abu ne wanda yana da tsohon tarihi aiko koko ƙware da gaske to a gidan manzon Allah idan suka samu saɓani tsakanin shi da matarsa in ta tashi za ta yi rantsuwa ana zaman lafiya ta cewa rabbi muhammadin ina rantsuwa da ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama amma da zarin ya yi ta ce wa rabbi ibrahima sai ce tofa wayo mai ji faruwa idan mai ya faru ina fata an gane kashi ya haru sai ne musulhu jitoki zo mana ya aka yi haka ma'ana ya gane cewa ta yi ne ta yi fushi kenan ashe ana rantsuwa da ubangijin koma menene za ka yi rantsuwa amma ya zama da allah ka rantsi an gane wannan mahalli shahidin ma'anan asali shine ma'anan fadin ma sha Allahu wa shi'ita wanda wannan ya zama ruwan dare ko ya ce oh wallahi ni ban da kowa in ban da kai da Allah ban da kowa ana faɗa ko ba faɗa shirka ne in banda Allah da kai banda kowa shirka ne da ka faɗi wannan kai shirka amma nan muna magana game da ƙaramin shirka ce wacce ba ta fitar da mutum daga musulunci amma tana da tasiri wajen rusa masa wasu daga cikin ayyukansa saboda kaba'ira ce daga cikin kaba'irin dhunub ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to jama'a kun ji wannan hadisi akhrajahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya rawaito wannan hadisi a lamban hadisi na 2101 an nafi 2757 ko da imam ahmad a lamban hadisi na 2000 ana nufin dubu ashirin da shida da ɗari biyar da hamsin da uku imam albani kuma ya ce hadithi ne sahihi a cikin sahihu sunanin nasa'i allah maɗaukakin sarki ya dace da mu tayi na
Mm. zuciyarsa ba kai ke nufi shi a nan allah shi ya yi ba amma shi wanda shi shi ba da rafi ya abin da kan misali ya zama saboda amma shi ne kamar ko ya faɗa da zarga ba sai ya haɗa magana da kawai sai ce shi zuciyar shi abin da ta raya ba abin da ta faɗa ba to ana ana buƙatar niyya wajen yin wannan kalma don mu ce ci in ba da allah da ya ba to da ba kana ya faru ba amma shi a zuciyar shi kudirin da yake nufi ba wai kudirin shi cewa da iko wannan mutum da iko Allah ne zama kai ba amma shi a zuciya ne kuma Allah ne ya yi iko amma kuma da wannan sai yi mujazin wannan kan mutum
ai malamai sun ce innama ju'ila innama ju'ila al-lisanu 'ala al-qalbi dalila kadai an sanya harshe ne domin ya dinga yin tafinta yana bayyana abin da ke cikin zuciya ka gani saboda haka maganan wai ka faɗa amma zuciyarka ba ta ƙudirce wannan abin to ya saka idan da ba komai faɗin wannan ɗin ko da ka ƙudirce da manzon Allah bai hana ba ka gane kuwa dan manzon Allah ya fi mu fahimta ya fi mu gane cewa akan yi abu a zuci ya sha bamban da abin da aka faɗa a baka amma manzon Allah ya ce daga yau idan za ku yi rantsuwa ku ce wa rabbil ka'aba haka nan in za ka ce ma sha Allah ka ce thumma shi'ta Allah ya so sannan kuma kai ma ka yi sannan kai ma ka so Allah ya sa ka gani yauwa don haka babu wani babu wani magana a nan wurin cewa wai ga yadda ainihin wato lafazin ya zo a nan ma ina fata an gane wannan yawwa akwai hadithin da ya zo a cikin sunan ibn maja hadithin abdullahi dan abbas allah ya kara mishi yarda hadithi na 2117 wannan hadithi ibn abbas yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza halafa ahadukum idan ɗayanku zai yi rantsuwa fala ya ƙulma sha Allah wa shi'ita kada ya ce Allah ya so kuma kai ma ka so an gane wannan ai walakin li yaqul sai dai mutum in ya tashi ya ce ma sha Allah thumma shi'ita hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mishi yarda kaga wannan hadisin yana wancan ɗayan hadisin menene ne mushahada an gane wannan mushahada ne wannan ko kamanta da ilimin mushahadan ne a'a wannan riwayar ibn majah ne wannan ne karanta riwayar imamun nasa'i da imamu ahmad shine sai na ƙara mana wani sabon karatun a cikin sunan ibn majah an gane wannan wannan hadisin yana wancan din mushahada aka ce akwai mutaba'a akwai me akwai mushahada mutaba'a ta fuskan isnadi ta fuskan isnadi sai a samu mutaba'a an rawaito da irin wannan isnadin amma ta hanyar wani daban mushahada kuma ya zama lafazin an rawaito a wani hadisi irin shi da irin wannan ma'anar sai a ce wannan hadisin yana wannan hadisin mushahada an gane wannan shi a ilimin malaman hadisi ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi ba ba ba matsala wannan ko mun gane wannan yawwa wannan kenan jama'a bayan wannan sai malin ya ci gaba da cewa wa rawan nasa'i an ibn abbas radiyallahu anhuma hakanan imam an-nasa'i ya rawaito daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara mishi yadda shi da mahaifinsa anna rajulan qala wani mutum ya ce lin nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ما شاء الله وشئت ألا ياسو كيما كاسو يجي منظم الله صلى الله عليه وسلم سي منظم الله يجي لشي أجعلتني لله ندا ينزني كي ساوى إن زمكيش يا الله قل ما شاء الله وحده إن كاتش كتشي ما شاء الله وحده الله شي كتا يسو كم ما كدنجناني kenan ba lalle bane kace kace ma Washington ai ina fata an gane saboda yayi wannan saboda girmamawa ne gawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace Washington ne ma sha Allah Washington ta'ziman liman للنبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذره بأن لا يقول ذلك لماذا لأن ذلك يؤدي إلى الشرك بالله يؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى لذلك منعه أن يقول ذلك من قال أنه ألا يشري الدم دنهك منظم الله صلى الله عليه وسلم يفعل أنه شيوا إن كاتاشي كل ما شاء الله وحده كتشي ألا شي كليسو كي يقوم لباكينك an gane wannan tayyib to anan jama'a mu kula da wani abu guda daya ashe ba kamar yadda mu muke sifantawa bane game da girman annabi sallallahu alaihi wasallama muna wuce iyaka game da girman annabi sallallahu alaihi wasallama domin yadda ake son abin ya zama bainal ifrati والتفريط kai baka zake ka wuce iyaka ba kuma kai baka gaza wajen me ba wajen tabbatar da abin da ke gaskiya ba ina fata an gano ne jama'a tayyib tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwabi wannan bawan Allah yace da shi aj'altani lillahi niddan yanzu ni zaka sanya in zama kishiya ga Allah me yasa ya ce mishi zai shanya shi zama kishiya ga Allah ina tambaye ku yawwa saboda wannan wawun din da ya sa ta zo mene wawul aqaf ina fata an gane wannan so saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma kai in ka tashi ma za ka yi ka ce mene ƙul ma sha Allahu wahda ka ce Allah shi kaɗai shi ne nan wanda ya so an gane wannan ko Allah ya maɗaukakin sarki ya samu dashi laka jama'a kuma shi ya sa yayin da za ka yi rantsuwa yayin da za ka faɗi wata magana domin girmamawa ga wani to kada ka yadda ka gwama shi tare da Allah an gane wannan Allah maɗaukacin sarki ya samu dace to da haka jama'a kuji wannan hadisi imamu ibn majah ya fitar da shi haka ne ko mala ya sa mana alaban hadisi na 2117 haka nan imam ahmad alaban hadisi na 1800 da 40 da biyu imam al-albani kuma ya sahha wannan hadisi a cikin as-silsilatu sahiha Allah madaukakin sarki ya dace da mu نعم هي لما 139 طيب فدل الحديثان سي waɗannan hadisai guda biyu suka nuna wama jaa bima'anahuma da dukkanin hadisan da suka zo da irin ma'anarsu ala man'i qawli akan hana fadin ma sha Allah wa shi'ta fadin cewa Allah ya so kai ma ka so ko Allah ya so kuma kai ma ka so ko Allah ya so kuma ka so ai hausa ce ku duk wani kafin an gane abin da ake nufi yawwa wa ma shabahu min al-alfaz da kwatankwacin irin waɗannan da suka yi kamanceceniya da wannan na furci mislu kamar faɗin laula Allah wa anta da ba dan Allah da kai ba da ban sami kaza ba da ba don Allah da kai baran ka shirɗe da an danne min haƙinan nawa da ba don Allah da kai ba da gona ta ta kwace da ba don Allah da kai ba da kaza da kaza da kaza shi ma ɗaya ne da wancan da faɗin mali illallahu wa anta ban da kowa daga Allah sai kai daga Allah da Allah da kai ban da kowa ina fata an gane banda kowa sai Allah da kuma kai shi ma wannan shirka ne dan uwan wancan ne li'anna al'atafa bil wawi domin yin atafi da wawun da cewa da mu kuma hausa kenan ko da cewa da kai yaqtadi taswiya yana nuna daidaito wajen mashi'ar wajen abin da aka so din wajen abin da ake so ya auku an nuna mene kun yi shiru mashi'ar Allah mashi'ar an mai da zama mene daidai wa daida ta suya to daidaita mashi'ar Allah da ta wani mahaluki abokin halitta ta zama mene ta zama shirka da Allah subhanahu wataala ina fata an gane wannan jama'a Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu sai ma da ya ci gaba da cewa bainal muta'atifaini bainal muta'atifaini tsakanin ababen da aka hada din ma'ana bil abi anna al atafa bil wawi yaktabu taswiya bainal muta'atifaini domin hadawa da kalmar wawun tsakani tana nuna daidaito ne tsakanin waɗanda aka hada din guda biyu da Allah da wancan ɗin an nuna cewa daidai suke wajen tabbatar da yiwon wannan abu amma haka al'amari yake ba haka yake ba wa hadha shirkun malin yace yin wannan shirka ne fal wajibu abin da ya zama wajibi an ya'qufa bi thumma mutum mutum ya aqafi ya hada da kalmar thumma an gane wannan ko fayuqalu sai mutum ya ce ma sha Allahu Allah ya so thumma shi'ta sannan kuma kai ma ka so kaga ya arraba cewa sannan kuma yana nuna me yana nuna gazawa ga wancan kamar mutum ne yanzu kuna tare yayi wani abin bajinta su biyun sai ka ce kai wane ya yi ƙoƙari gaskiya wane ya yi ƙoƙari sai ka shiru ka ce sannan kuma sai wani shi ma haka me ya nuna mana wa ya fi na farkon ya fi don sai da ka faɗi wannan kai shiru ma kaɗan basar sannan sai ka ce sannan kuma sai wani to kamar haka ne ba a haɗa Allah da wani jama'a wajen mashi'a don mashi'a dama ta wane ne ta Allah ce ban ji ba thumma ba'i shi ya nuna wannan ya rabe tsakani wannan madaukaki wannan kuma kaskantacce wanda ba kowa ba wanda ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko ina fata an gane wannan sai dai ladami a cikin duhu kawai shi yasa an kabari wani ya zo yana zazzare maka ido da mu kake yi za ka gani ce ba abin da zan gani sai alheri ka je ka duk abin da za ka yi irin yadda wani gwamna ya musu ko suna ta tsafi ya ce musu ku je ku duk abin da za ku yi ku yanka abin da za ku yanka ku binne duk abin da za ku binne sai mun rusa din kuma sun je sun yi kuma ya rusa kaga ashe in ka ji tsoron ka ji tsoron tsumma wata gane Allah ka shirya da mu jiya nake kallon wani clip irin dan yankin na status wani ya sa a sai shi na facebook ya kawo malin ja'afar ja'afar adam rahimahullahu ta'ala wa askanahu fasiha jannati yana cewa wallahi duk wata barazana za a yi ma ƙarya ne in ka riga kai wa kanka wani irin ka sanya wa kanka wani irin ainihin wato katanga kai wa kanka katanga da wani gishiki na tauhidi da ganuwa ta tauhidi ba wani wanda ya sai rusa ka a ta maganin cewa za a gani din a yi din magani ci duka shi nan muna ta gani mana ta zama lafiya ce waɗanda suke zuwa a gaban muridan suke zagin ka su ne kuma an haɗa daga alkafiyala ana ta ana wata yar alwala ba zuwa ana wata yar taimama alkafiyala alkafiyala na fata an gane wannan duk haka suke so daga babu wani abu za ka ji tsoro jama'a an gane yana ɗaya daga cikin maganar magabata da suke yawan faɗa cewa man khafa Allah khafahu kullu shay wa man lam yakhaf Allah akhafahu kullu shay wanda duk yake jin tsoron Allah to komai sai ya ji tsoron shi duk wanda yake jin tsoron Allah to komai zai ji tsoron shi amma wanda baya tsoron Allah sai komai ya tsoratar da shi to haka ake in ka ɗauka suwa ne su ne za su iya ma kaza in ba da su ba kaza baya yiwa duk ƙarya ne tuntun Allah na gudanar da al'amuransa da mashi'arsa da ƙuduransa da komai ko da ko suwa ne sun ƙi ko da suwa ne sun so Allah ta'ala zai gudanar da abin shi ne yadda ya tsara kuma yadda yake so wannan abin ya gudana ina fata an gane wannan don haka ba wani magana cewa wai wani ya ce za a yi kaza ko wani abu sannan cewa ma sha Allah wahda in mutum ma ya yi maka wani abu ka ce ma sha Allah ma sha Allah na gode Allah ya saka da alkhairi ai ya fi maka ko daga ce Allah ya so sannan kuma kai ma ka so din ma ya mafi tun daga wannan mutumin ya zo ya ce ma sha Allah wa shi'ta manzo Allah ce kul ma sha Allah wahda kenan kaga wancan mai fumma din ma a babu larura ka faɗa amma in so samu ne kan ma ka hada Allah da kowa din ka je kai tsaye ka maka wa Allah stamp din sa ka kyale mai kayan shi shi kuma wannan ka ce Allah ya sami sakamako da alheri ai ya san kai godiya ne ko ba sai ka gwama shi da Allah sannan zai fahimci kamshi wani abu ba Allah ya sa kun gani Allah maɗaukakin sarki ya samu dace malam ya ci gaba da cewa abin da ya zama wajibi shine mutum yayi aqafi da thumma fayuqalu sai mutum ya ce ma sha Allah thumma shi'ta Allah ya so sannan kuma kai ma ka so au thumma sha'a fulan sannan kuma wane ma ya so laula Allah thumma anta da ba dan Allah ba sannan kuma da kai kaga sannan kuma kaga akwai mene akwai thumma akwai jinkirtawa wajen nuna karfin iko ina fata an gane wannan yawwa au ko kuma kace thumma fulani da ba don Allah ba sannan kuma da wani da kaza ya faru mali illallahu thumma anta kace ban da kowa in ban da Allah sannan kuma da kai in ka faɗi wannan baka shirka ba amma ban da wani in ban da Allah da kai kai shirka da Allah ina fata an gane wannan Allah ka shiryar da mu li'anna al'aqafa bi thumma domin yin aqafi da thumma yaqtadi tartiba yana nuna nuna jeren giya ne bi da bi ba yana nuna daidaito bane yana nuna mene jeren giya ai kai daga ji an ce maka wannan shine na daya a aji wannan shine na biyu kokarin su daya ne makin su daya ne ba zai yi ba to summa din tana tana menene litartib tana nuna jeren giya ne ma'ana bayan Allah ya so sannan kuma kai ma ka dan taba ka wani abu mun gane wannan kai ma sai aka dan san maka wata aqib da kuma biyo baya ita summa tana nuna mene biyo baya wa anna mashi'atul abdi ta'ti ba'da mashi'atillahi ta'ala kuma ku sani cewa lallai mashi'ar bawa abinda bawa yake so ya zartas ko ya aiwatar tana zuwa ne bayan mashi'ar Allah madaukaki la musawiyata bainahuma laha babu daidaito tsakanin su jama'a an gani babu daidaito tsakanin me na'am tsakanin mashiyar Allah da kuma ta ainihin wato bawa Allah ta'ala ya samu dace qalat kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba kwa taba son aukuwan wani abu sai fan Allah ya so aukuwan shi ba za ku taba so aiwatar da wani abu ba sai Allah ya so aiwatuwar wannan abin sannan abin zai yi zai aiwatu wannan aya tana sautu takwir wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin an gane wannan ko fa mashi'atul abdi tabi'atun li mashi'ati Allah ta'ala son aiwatar da abu na Allah oke son wani abu ta bawa na bawa tana biyo bayan abin da Allah ta'ala yake so ne fal'abdu domin shi bawa wa in kanat lahu mashi'a koda yana da so son aiwatar da kaza bukatun aiwatar da kaza ko zartar da wani abu khilafan lil jabariya sabanin mabiya dariqan jabariya fa mashi'atuhu tabi'atun li mashi'atillah son abin da yake son ya gudanar ko ya zartas tana bin bayan abin da Allah ya so zartaswa ne wala ya ƙaduru ala an ya sha'a shay'an ɗan adam baya taɓa so aiwatar da wani abu ko zartar da wani abu illa idha kana Allah qad sha'ahu sai dai kadai idan Allah ya so auko wannan abu haka ne cika Allah sarki wani na so in ziyarce ka jiya amma sai dai Allah bai so ba sai kawai aka tsinke da ruwa haka ne mana da Allah bai saukar da ruwan ba da me zai faru kila ma haka hau bashi ka murda totar sai ruwa ya barke kawai yadda kafin ka je can ka riga ka shakaf sai ka zo ka faka haka kuma aka dinga yin ruwan nan marka marka aka dinga yi kaga har dare ruwan bai dauke ba ma'ana kai ka so ka aiwatar da wani abu amma yayin da Allah bai so ba sai ya kawo wani mai sababi mafi karanci Allah ya kawo in Allah ya so kuma kana cewa bari tashin tafi wuri kaza kana dan yin gaza kaje wash me ke faruwa kace wallahi yanzu nan kaina ya tsara ka gaskiya da zan je wuri kaza ne amma ba zan je ba yanzu na je kan nan fa dan zauna mana ka dan huta ka zauna ka huta ka huta ka sha wannan ka sha wancan ka sha jike jike ce ina kan nan fa yaki gaskiya ba ma zai yi wanta wani wuri ba kaga kai kaso amma da Allah bai so ba fa bai yiwu ba kana son ka ziyarci wani baka samu hali ba ran nan kun zo wucewa ta garin su kawai kuna cikin labari ce oh wallahi kuna so da kwanakin baya tun na so in je wajen wani sai abin da ka ci tun da mota shi to mu biya mana mu duba shi shi ka wallahi ko da na gode tsakaninka da Allah kai ka so duba shin ko ko Allah ne ya so ka duba shin eh kaga kai anan ma baka so din ba amma tunda Allah ya so dole kai ma kai kwana ka tafi na ka je wajen duba shi yanzu mun gane da abin da jama'a ashe dukkanin al'amura suna gudana da mashiyar wane ne mashiyar Allah shi yasa Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ku je ku dawo gobe zan muku kaza Allah ce wanzu Allah wala taqulanna kada ka kuskura lallai ilalla ka ƙara cewa inni fa'ilun zalika gadan ni zan aikata wannan abun gobe illa an yasha Allah sai ka ce in Allah ya so dan haka wadhkur rabbaka idza nasit ka ambaci ubangijinka yayin da kuma ka manta ko da ka riga ka faɗa cewa ai wannan garmin baɗin Allah baɗi ni zan noma shi kawai kai shiru abinka sai ka ce kai na fa ne ka tuba na ce zan noma to insha Allah insha Allah na fata an gane shi yasa idan ka zaka ki dan uwanka yana yin wata magana yace kaba ai gobe goben nan zamu je mu girbi sai shiru sai ka ce mai insha Allah ma'ana me kake mishi anan kana tuna mika ce a insha Allah insha Allah ai na manta ni ai na manta ni in ko mai girman kai ne ce maka to ai da ma an bai so ba zan je ni ka zama su mutane haka suke da rena ko su ba sa an san gaskiya a karan fari wai su dai ba dama ne wai su kifadi ne an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace na'am Na'am, wa in kana ana yin wannan, kai ba ruwanka ai, fallahu wal hakim, Allah shi ne mai hukunci ai. Matsalar mu guda ɗaya ne, ko kuɗin juma'a na faɗa, cewa ya so da yawa mukan yi alkawari mu ce, insha Allahu bayan tun daga tushen zuciyarmu mun san ƙarya muke yi ba za mu yi wannan abin ba. To sunan wannan abin da kai yaudara. kai maha'inci ne kai maha'inci ne kai ha'inci nan kalmar dama larabci ce aiko yauwa Allah ya Allah ya ji kamalan ibnu Uthman ba dan ya mutu ba Allah ya kara mishi lafiya eh kai ha'inci saboda haka ba daidai bane in mutun yayi wannan in ka san ba za ka yi ba kawai cewa wani in Allah ya kai mu goban nan insha Allah zan yi kaza amma ba lalai bane dalili saboda ina da kaza ina da kaza amma dai ina da niyya in Allah ya so zan yi amma fa in ban yi ba kada ka zarge ni zan akwai abubuwa dama da yawa akai na misali ka gane ka mishi mene ka mishi hashin da mu da zana ya ga bai ganka ba kuma ka misali ila ruwa ne kadai zai hana shi ai wannan aikin sai ga gashi ba ruwan kuma bai zo ba ma'ana ne wancan ɗayan aikin ya ɗauke shi ina fata an gane to ya zamto muna da wato ƙoƙarin rike alkawari da kuma kiyaye al'amura yadda Allah ta'ala ya so sai mu ga abubuwa sun mana kyau a rayuwarmu Allah ta'ala ya samu dace khilafan lil qadariyya sabanin yan qadariyya yan kungiyar qadariyya min al mu'tazila wa ghairihim daga cikin mu'tazila da wasunsu su الذين يثبتون للعبد مشيئة وعندك تبتر ودباوى مشيئة تخالف ما أراده الله wacce take sabawa abinda Allah ta'ala ya so ta'ala Allah amma yaqulun Allah ya daukaka ya girmama gabarin abinda waɗannan mutane suke faɗa na kini dama in bayyana mana jabariya da aka ce da kuma qadariya dukkanin waɗannan ƙungiyoyin guda biyu jama'a ƙungiyoyin batattu ne jabariya cewa suke yi ai shi dan adam mujbarun ne fi af'alihi mujbarun ne kamar wani daurarre ne mutumin da ya zama maktufun ne an kama shi an daura hannayensa da kafafunsa baya iya yin komai duk abin da kaga yayi to Allah ne ya so ya motsa yayi saboda ka in ya sha giya ma ba laifi an kaddara mishi ne dan da ba a so ba da bai sha ba in yayi bid'a haka aka so an so yi dan da Allah bai so ba da bai ba yace dan adam kawai a daure ki a kundin da aikin sa ina fata an gane wannan sune wane jabariya cewa Allah ya takura kowa ne ya kulla kowa duk abin da kaga bawa yayi to sai yace Allah ne yasa ya bashi ikon yi irin sai wani ya zo wajen sai na Umar heje ya zina cewa ne aka yi zina ce wallahi Allah ne so in yi ni ma na sai da zan yi ne to shikenan ya za mu yi mu ma Allah dai ba yadda ya so mu kuma ya kaddara mana mu bulala mu kuma ya kaddara mana mu ma ya daure mu akan mu ma bulala in kai kaga an maida masa da da bid'an an maida masa da kansa kuma ta yi aiki a kansa su kuma kadariya cewa suke yi suna kore kaddara ne baki ɗaya cewa ƙarya ne ma ba kaddara ba wani abu da Allah ya kaddara zai samu bawa dukkanin abin da bawa zai yi shi ke mallakan kayan shi kawai in ya tashi ya yi ne shi ma Allah bai sa abin zai faru ba sai abin ya faru ne sai Allah ya ce ah kaga maka za ya faru suna cewa la qadara wal amru unf babu kaddara al'amari yana faruwa ne kawai bisa ga bisa ga yadda mutum ya so saboda haka Allah ma baya sanin abin zai faru sai bawa ya riga ya aikata tukure sannan bawa ya ce oh suwa na kuma yau an yi tsiya misali to kaga duk kungiyoyin guda biyu kungiyoyin menene batattu ne guda biyu shi yasa wajibi ne jama'a karatun aqidan nan kamar yadda malamin mana magana jama'a yana da matukar muhimmanci ita ce muka rasa a yau ahlus sunnan mu da wanda ba mu ba yasa muke fadawa cikin bala'i kala kala ko zaɓi aka je yi ce to wani ya zo ya gama ce wani Allah ne ya za a wani mafi alheri a ba wani mafi alheri mafi alheri kawai wani ne kawai wani shi ne alherin mu a wurinmu kawai shi ma ya zama ɗan ƙaramin ne kun yi shiru ya zama ɗan ƙaramin Allah ke ne shi ma yana ganin ai su sun san ma wani ne kawai alheri irin abin da muka dinga yi lokacin zaɓen Buhari ai in ba Buhari ba ba mai gyara kasar nan kuma yanzu gashi mun dawo muna ta kare ta kanmu muna cewa oh Allah ka gyara mana ai wallahi shi kadai ba zai gyara kasar nan ba oh me yasa wancan lokacin muka ce shi kadai zai gyara na fata an gani ashe Allah in ya so zai iya gyara kasar ma a hannun fajiri mushriki man Allah ya ga dama sai ya kawo shi kuma ya gyara kasan da shi wa ma zalika ala Allah bi'aziz yanzu duk abubuwan da ke faruwa a jihar ta Kaduna muna muna gani ai a yi rusaucin a yi rusaucin amma in aka buga wani bangaren sai sai mu ga mun buga mun kwashe tsaba ko wani kurma sai a buge mu a zuba a kwata to ya za ku yi haka Allah ya kaddaro dama ya kaddara wannan lokacin za a yi kuma zai zo shi ma zai wuce bai da ka iya wannan ya isa ka gane cewa Allah ta'ala shine nan mai kaddara komai da aukuwan komai a lokacin kuma da yaso saboda ka ba abin da zaka yi sai dai addu'a in ko abin ya riga ya auku sai dai ka sallah baka ce la haula wala quwwata illa billah an gane wannan ku Allah ka shirye da mu wannan ɓangaren kenan Allah ka Allah ka ba mu kun kiyayewa sura minti na sura minti na da 40 ne na so mu tashi a na ɗaya ne a riya mu karanta layi ukun nan ko a bashi a mu tsaya mu tsaya nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah ta'ala Allah ya so Allah ya kai mu sai mu tashi a lamba ta uku ashirku fi niyyati wal maqasid shirka a cikin niyoyi da kuma manufofi nan ma za mu zo mu ji inda shirka ke shiga da inda ba ta shiga Allah ta'ala ya samu dace ya tsare mana imaninmu ya kare mu gabarin fadawa ga shirka Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima lam na'lam Allahumma ya rabbana ya man khalaqtana wa razaqtana wa ahsanta ilayna ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أنت أمان الخائفين وأنت رب العالمين أمتنا على الإسلام وعلى سنة سيد المرسلين غير حانفين ولا مبدلين متبعين غير مبتدعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله